بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين yau a tara ga watan Jumada Sani shiga ta dubu da arba'in da bakwai wanda ya talatin ga watan Nuwamba dubu da ashirin da biyar miladiya kitabu tauhid kalam mun gama babu kuwa mun gama ba to ga ga ga ga a tambaye a tambaye malam malam Ali zai yanke muku hukunci to
Muhammad ya ce baka eh dai
a shekara
babu ma ja fi anal guluwa to shi zan fara wannan to bismillahir rahmanir rahim ana ce babu ma ja'a min at-taqlid fi man abada Allah inda qabr rajul salih babu zai magana akan kasasa harshe kasasawa ga wanda ya zai bauta ma Allah ta'ala a wajen kabari na wani mutumi mutumin kirki salihin wato mutumin kirki kafa idza abadahu ina ga ce zai bauta masa to ai lalle ba gowa an zo wajen ku eh an zo hadithu sa'a to duk waɗannan su tsundu yanzu saboda Allah ka gintse kuma ka ce kana ban nasi za ka fa ka je ne kai bauta ka bauta ba Allah a zahar da asar za ka yi a wajen amma ka ce kai sai dai ba za ka yi wani azahar da asar ba sai a wajen wannan kabarin wa wannan mutumin kirki wa ne ba fa ka bauta masa ba shi ne aka ce wannan ga tagalibi ya zo ba daidai ba ne ba to balle kuma aje kuma ana wani kada kai ana roƙon shi ana cewa shehu ba ba sauki ba kasuwa wa fi sahihi hadisi daga sahih ana Aisha hadisi daga Aisha radiyallahu anha anna umma salama zakarat li rasulillahi kanisa umma salama lokacin manzo Allah yake rashin lafiya ta ambata masa wato wani coci ra'atha wanda ta ga cocin bi ardil habasha a wato kasan habasha kusa ta daga cikin wanda suka hijira zuwa ga habasha kamsar manzo Allah وما فيها من الصور da abin ta gaina wato hotuna fa qala sai ce ulaika idan mata fihim ar-rajul salih wannan shine mutumin da mutanen da idan wani mutumin kirki ya rasu aw al-abd salih ko bawa nagari banawa ala qabrihim masjidan sai su gina akan kabarin sa wasu musallatayya da zasu je suna sujada a wajen masjidan ala qabrihim masjidan akan kabarin su gina wani masallaci a wajen wa sawwaru fi tilka sura suwar kuma sai su suranta suna kaman suna yin wato alakanta wannan suwan da suka yi zuwa ga shi wannan shehin da ya rasu ulaika shirarul khalqi inda Allah wannan sune mafiya sharri halitta a kasa yanzu saboda Allah yanzu in aka ga musu wannan magana sai an ga musu wannan magana kuma magana manzo Allah ce ulaika shirarul khalqi inda Allah to wannan ku je ku bude shi a masallaci sannan kuma ku ku sun cewa mutanen ku ba ba mutane ke tsaso ba yau ko da ahli sunna ne salafiyuna suke suka yi wannan aikin wanda ba zai wahala ka samu ana shirka sosai ai wannan nan gaba sai a shirka balle ku da ba irin dan da rikun da an saba sanin ku mushirkan mutane shirka ne iri iri da wato tsarfa tsarfe ne da su tunda abin babu ka'ida ana kawo cewa yana cewa shi shi ɗari yana cewa bai da a masa baulidi nasa ba sau da shi mukaddami ne waye waye waye da sauransu kuma da zai ka gani ba wani fa Allah ba zai sai dan su a wajen su alhurma alhurma ya suke faɗa larabci ne yawa alhurma ta aula min ta'a su su su wato su ga girman ka su ga alfarman ka yafi akan wai su maka da akai da haka sun ga nassi haka sun ce kuma Allah ya zo ya ce musu kasu ya bishi sun yaba saboda su girin girman shi ya fi musu girma akan su mishi da kaga wannan kaida ba inda aka san samu ta ilimi eh kawai wasu yin so girman ka za su iya barbar ka barbar da ko kana sai su yi ya alhurma a wulani kawai wani jahili ya kawai maganar ba aka dauke ta ba wai ba gashi ta ilimi ba eh a an yi akwai wanda su ba yana ke faɗi galibi la kyauta to kun ga dai abinda abinda manzo Allah ya faɗa wannan hadisi ne sahihi ya cikin bukhari da muslim da sabon sunna فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين ita wadannan kaga sun halaka nan fitina guda biyu fitnatul qubur fitna na kabari na aje ana bautan Allah a wajen kabarin wani wani wali a ce ko wani wani yana da ah, wato wato buƙatun ne mubaraka da suka kuma hana fitna tamathil kuma fitna na hoto da kuma wanne ne ba eh, kan da kuna basi ba hoton su sai sun kawo yanzu kwa yanzu duk ba sun zazzale ma ko ina da hoton sa ba wallahi kuma ahlus sunna sai kun sai kun yi a hankali wannan hoton da ake sai su ma da fa su ma da ba daidai bane fa wallahi ba daidai bane ai ai inda ma hotonsa ne shi yanzu zane shi suke masa AI take zuwa tana zazzana wannan hotuna da su ma da Allah wallahi duk ba daidai bane Ina sai dai bana ce kar a zara komai. Wanda Eh?
ba ko
haramun ne ka bar misali tura da su
ka sa AI ta kawai yanzu hotona kawai ka sa AI ta madadi hoto zane a wani haramun ne ba ta da wani alaƙa da halal wannan wannan ya daga ce to me ya masu hanyar ka akwai wacce tsakanin duma a- a- a- a- na ba ala ala fal na tsare na na yara da san qadiya suka yi magana shi wannan me maslaha sa maslaha ce ta addini ko maslaha ce ta al- ra- ra'ayin yausi da shi kaga kawai wannan kawai wato da- morewa kai tsaba to kuma aka in dai magana morewa duk ya shiga cikin abin da tsada ya walahuma anha qalat ay akwai abubuwa da yawa da mu ma sai an gyaran hamma sai an gyaran kafe to da waye a cikin sunna to kaji ko to kaji walahuma an anha kuma wato su bukhari da muslim sun fita ƙara fitarwa daga ita aisha qalat tace lamma nuzula bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lokacin da wato rashin lafiya ya ya sau ya tsanani ma wata Allah dan ne ko eh tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala waji sai manzo Allah ya rika tafiqa shine ja'ala eh, ja'ala yatrahu khamisatan lahu sai ya rika wato sanya wani mayafinsa ala wajihi yana yafawa a fuskansa fa idan tamma biha idan yaji kamar numfashi sana tirrike shi baya iya numfashi sai ka shafa sai yayi sau tsabar zafin ciwo fa qala wa huwa kadhalika a yana a wannan yanayi din yana fama da ciwo da jikinsa wani lokaci sau tsabar zafin jiki ba zalla ya rufe fuskar sa ya bude ya rufe fuskar sa ya bude amma tare da kai cewa la'anatullahi alal yahudi tsinon Allah ya tabbata akan yahuda wannan sa da nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid suka je suka mai da kaburburan annabawan su waje da za su yi masallatai a wajen masajid zai iya zama masajid ana magana inda za su dinga sa kasusuwan su suna yi ma ubangi sujada a wurin to wannan shine a ma- masajid jami na masjid din kamar yadda kuka faɗa ko masajid kuma ku a gina ma ba dole sai an gina ba inda su dinga yin sujada a wajen yuhadhdhiru ma sana'u aisha take cewa yana gargadin abin da suka aikata shi ma ka abu saka walaula zalika in ba dan haka ba ubriza qabruhu ai da an bayyana kabarinsa kowa ya gani ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan kawai dai an yi guji kar a koma ana yin sujada ana tuma akan kabarinsa ana ana ana bautansa ko ana bautan Allah a wajen akhrajahu su suka su suka fitar da shi dole lokaci ko da eh to kun dai wannan to yanzu ahli suna sun tashi ba ba ka bukatan kai wani ga wani dogon bayani wani a kawai aka zo kanta wannan hadisin kawai ka nufa abinka shikenan hadisin maza da ya isa ya isa ya magana shi ne mai magana.
ai da ai shi sa muke cewa ai magana ma ba ta inda zaka shigo wannan wuta yanzu kaga yanzu kaga eh, kamar yadda muka sha faɗa masu rigimar malkiya a nan kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu kaga sun kaga sun ko tari sun yi
Ba su yi ba.
ba za ka taɓa kawo inda malikiya ka ce ka jaba wata kabari ba su sun fi kowa tsanani ma kan wannan ta daga ciwon da suka fi kowa tsanani To, eh, eh, lamiya na ibn taymiya ko ok lamiya ko Eh, na zan rubuta shi to ya zan rubuta shi ok ga inda da alama wa qulu qala allah jalla jalaluhu Mm. يكتب وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الحادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل تبر مغني wa qulu ni kuma daga cikin aqida ta ibnu taymiya ina cewa qala allah jalla jalaluhu allah ta'ala ya faɗa wannan shine abin da nake hujja da shi da abin da ubangiji ya faɗa sai na faɗi shi ubangiji ya riga ya tabbatar ma kansa yana da sifofi to dole sai ya faɗa tunda dai ni ban san ubangijin nan ba shi ya bani na shi ya sanar shi da ni kansa haka ubangiji ya gaya maka yana da kaza yana da hannu da ma khalaqtu bi yadayya bal yadahu mabsuqatan Ya ka sa Allah ne na.
eh to ba ba zan ba zan tuna ba ko kace ko kaje cikin dalar PDF ne bal ya dafa mafsu tsakanin ubangiji ya ce yana da hannu guda biyu to mun mutum ya zo ce yanzu shi bai da shi to shi wa ya gaya masa yana magana ne babu ilimi to shi ibn taymiya yake cewa to shi dai zai faɗa abin da Allah ta'ala ya faɗa akan akan kansa saboda wannan matsala ce ta imani da gaibi ubangiji ya ce maka yana sama amintu man fi sama ubangiji ya ce yana sama ayoyi da yawa sunna yana sama a ɗabi'a ɗan adam ma in zai in zai roƙi Allah sama yake hannunsa sama yake kaiwa kamar al-Qadi Abdul Wahab ya magana yake cewa ai hannun mu sama muke kaiwa ba kasa ba al-Qadi Abdul Wahab yana yin sharhin misala saboda haka wato wannan ibn Taymiyyah yana cewa abinda ubangiji ya tabbatar maka shi zan faɗa ni ba zan zo ina ina ina ina naka maka mai ba wal Mustafa al-Hadi kuma ina tashi kuma zan kuma faɗi abin da shi zababbensa wanda yake shiryarwa manzon Allah shi ma ya faɗa shi zan faɗa zala ya faɗi abubuwa da dama akan akan akan wato eh, su- ubangiji labarai da zai faru da kuma zuwansa da kaza da kaza da kaza da kuma sakowansa musamman nutsu da aka yi magana wanda da mazala ya faɗa mana a cikin Qur'ani cewa ubangiji yana sakowa haka wannan za mu faɗi shi ne mazala ya faɗa ba kan mu tsaye ba ko za mu ce wai dungulgun ba mu ta mu tafwidi ma'ana ba sai dai mu tafwidul kayfiyya tafwidul kayfiyya wannan wato shine mufawwala ilimin sanin yaya ab- abin yake a wurin ubangiji saboda ubangiji ya ce laita ka mithlihi shay ya ce hal ta'lamu lahu sabiya ya ce lam yakul lahu kufuwan ahad amma ba mai tafwidul ma'ana ba shine mufawwala wa mutum ma'ana ba ku sani ba istiwa ni ban san istiwa'i ba al'arshi ni ban san al'arshi ba suna sa kenan al'arshi an ce al'arshi ba a yare ba shine karaga ba ita eh amma da ni ba musamman yayi karagar ne ko me ba mu sani ba wannan tafwidul ma'ana kenan bid'a ce ta kanta bid'a ce manzo Allah yayi Allah ta'ala yayi magana da bil sanan arabiyyin mubin da harshen larabci ba bayyani don haka in ya faɗa abin da kake ka fahimta a yaren shine dai shine dai eh shi yasa abin da suke cewa Imam Malik wai shine wai wanda ya fara cewa wai a tafidul ma'ana kuka ce ba haka abin yake ba shi Imam Malik cewa akai kai fassara ba cewa akai mal istiwa ba shi ne tashi yace ko al istiwa ghairu majhul wal kayf kaga kayf aka tambaye ce ghairu ma'lum shi yanzu kai in ne bai ke cewa ba sa- bai sa- ba sani ba ba yana maganan wai shi istiwa in ne bai sani ba sau da wannan tafiya ne yana magana cewa shi zai faɗa kan shi tsaye abinda abinda Allah ta'ala ya faɗa kuma zai faɗa kan shi tsaye abinda manzo Allah ya faɗa wala ta awwala ni ba zan yi wani tawili ba ina wani tawili ina kawo abu fasara da wayauna a duk wannan ubangiji ne da ya halce ne ya halce wayauna shi ya faɗa da haka shi zan faɗa wa jami'u ayatu sifati umiruha kuma dukkan ayoyin sifofi ni zan bi ta kansu in tabbatar da su yadda Allah ta'ala ya tabbatar maka kansa haqqan kuma zan tabbatar da su da gaske kama na qala qirazul awwal ay kama na qala jirul awwal kama yadda malan jiya suka suka je suka ruwaito mana shi haka suka ruwaito in ayoyin sufofin nan duka za ka same su su waye suke ruwaitowa za ka ga aba ibn yasar ya ruwaito daga abu sa'id al-khudri zuwa manzo Allah zuwa Allah ta'ala ardul mahshar yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza hadisin nan mai tsawo to wa- ya rami wa zamu karita Abu Ibn Hasan zamu karita Abu Sa'id al-Khudri zamu karita Abu Hurairah zamu karita Ibn Umar zamu karita Ibn Abbas zamu karita da yake cewa ina ne aka aka tambaye shi kursi aka ce inda ubangiji yake aje kafa kenan aka yi fada yau mai kushufu an saqin aka zo aka yi magana hadisi Abu Sa'id al-Khudri cewa a lokacin ubangiji zai wato yaye baki kamansa haka ya fada yanzu sai mu in- in in laifin ta suka yi to ko ba mu isa mu ce mu- wannan mutane kirki sun yi sun ma Allah laifi irin wannan ba kawai mu yanzu ba mu yi laifi ba mu ji laifin da muke amma sai wanda suke mutane kirki sun ne suka yi laifi shine kamar da qalat tirazul awwal kamar da mazan jiya zababbu wa- wanda ubangiji ya zaba suka suka nakalto mana suka rawaito mana wa radu uhdataha ila nuqadiha in tabbatar ma ubangiji sufofinsa yana da ido yana da hannu yana da kafa in tabbatar wani laifi ne to ni za ko laifin kaga ba ni da laifin ba wanda suka ruwaito zai mai da fauda din abinda kai kake gani in wani zargi da ko wani abu sai in mai da shi zuwa ga zuwa ga wato wanda suka ruwaito wanda kuma ba isa a ce ba ba isa a ce sun yi laifi ba dan su ma sun jira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan waɗannan abubuwa ne na gaibi da abin da zaka bada labari kan ubangiji ya yake zatinsa da sauransu wannan sai dai ka sa- ka saurara abin da aka baka labari to manzala ya bada labari qur'ani ya baka labari sunna ta baka labari sahabbai ko sun baka labari ne kake da- me ya saura saboda haka wato duk wanda yake cewa shi bai yarda da wannan abubuwa kaza a to yana kokarin rima da da Allah ta'ala ya rike rima da manzansa manzo Allah ya- ya ga wata eh, eh, jariya baiwa za a yanta da ita yake cewa aina Allah a wasu na cewa ba cewa ina wai ina Allah a a, shi wani maza haka yace ina Allah nace sama kenan nace waye ni nace maza Allah ne kai nace to atiqa fa innaha mu'mina je ka yanta da ita mu'mina ce Allah saboda haka a ɗabi'a da adam in ba da abu an jirkice mushi da ɗabi'a ba ai ba abin da za a ce a ce a ce wai wai wai ubangiji dan dan wani shi ma'ana shi na al-aliyu madaukaki al-aliyu daukakar sa shine uluwul zati ya zama shi ya daukaka ga sama yana sama hadisinsa baki daya sai kuma akwai uluwul ghalabati wal qahri ya rinjaye kowa ba wanda sai ya rinjaye shi ko kuma uluwul sha'ani wanda shi wanda duk mu'min yana girmama shi bukai da girman sha'ani a wajensa wa asuluha sai in kuma in kiyaye wato wannan ayoyin sufofin da aka je aka ruwaito mana a an kulle ma yuta khayru daga duka abin da zai saki saki zuciya ki ka iya shiga da abin da saki saki zuciya ka iya shiga misali in ce hannun Allah kamar wannan hannun nawa inda hannun na jijjiga to sai in kiyaye zuciyata daga dukkan wani abin da saki saki zuciya ka iya shiga ibn taymiya saboda me saboda shi ma wannan me yasa saboda ubangiji ne ya faɗa a ayoyi da dama laisa kamithlihi shay wa huwa samiyul basir ya faɗa cewa lam yakul lahu kufuwan ahad ya faɗa wala hal ta'lamu lahu samiyya a ire iren waɗannan ayoyi wannan to shi da da shi aka dauka zan dauki sufufin sai dauki wannan in dauki sufufin aji a gaba da kuma dauko wannan ayan aji a gaba da aka abin da ake son kai kenan sufan duk ka tabbatar da su amma kuma dauko laisa kamithlihi shay ba wanda ya kama da ubangiji qubhan liman nabada alqur'ana wara'ahu yace tirda wanda yaje jifa da qur'ani yake amfani da qur'ani kitabu da sunna wa idza istadalla in ya tashi zai je ya ya dalili ya nemo ya nemo dalili da yasa yake ma Allah tawaye ya qulu sai ce qal akhbalu akhbal ya ce akhbal wani mawaki ne balasare balarabi ne amma ya karbi na kiristanci da wani suka koma wai gaba gidan za su je su in za su kafa hujja akan tawilin su sai zai suka fa hujja da da magana akhbar shi annasrani ne fa ba nasari ne fa sun mu'tazila sai su ce wa istawa suka ce istawla mu'tazila daga sha'ira kaga istawa a sha'ira suka ce istawla ko ya ma mai yayi rinjayi me hujjan ku al-akhbar ya fada cewa qad istawa bishru ala al-iraqi biduni sayfin wala damin mufraqi in kuje kurbu muktar sai za ku ga ko shi kansa arrazi ya kawo muktar sai ya kawo wannan baiti din wai wai wai bishir ya ya samu istawa wato ba- mai- maimakon ka ce ya ɗaukaka sai a ce wai istawa shine ya yi samu rijayi to shi kanshi bishir in ba taɓa sanin wani wani sarki bishir ba kuma bai taɓa samun wani iraki ya ya mallaka ba kuma ya za ku je ana maganan ana maganan ubangiji ku je ku ɗauko maganan wani arni nasarani ba nasari Ah, saboda haka wannan ah, ibn tabiya yana aibata wa mu'tazila da asha'ira cewa ta yaya za a ce ana magana addini kuma ku je kuma ku rika ɗauko magana su a aristo ku je kuna kuna ɗauko magana su su- su a platon ku je kuna ɗauko magana na su na su philosophers ko ku je kuna ɗauko magana su iblis su al-farabi wanda su ba su fasa addini ba kwata kwata ko kuma ku je ku kuma kuna ɗauko magana ahmad wanda shi wanda shi ne zai zai muku zai muku abin nan wai istawa ma'anar shi istawla me hujjan ku to gashi ahmad ya ce to shi wa ya dama ya faɗa ne shi wa shi waye shi ba wani authority ba ya ko malaman luga suna dama su faɗa ne kawai wanda zai kan lugan kaɗai bai sa addini ba a bai dama ya faɗa haka kuma ya sun ya kafa hujja da shi a mak- akan maganar tawili na magana suke cewa maga- ba- ba- ba ba suna cewa maganar ubangiji kalamu ne nafsi ba magana ce ta a- a- kawai kimshi ne a zuciya ubangiji ba a jin maganarsa to shine sai suke cewa wai ce- yana cewa wai innal kalama la fil fuadi wa inna ma ju'ila lisanu lahu dalila wai wai dama magana wai shine abin da ke cikin zuciya dama harshe ko an sa shi zama dalili ne zuwa ga abin da ke cikin zuciya zaka to shine sai kai kai kai kai al-maqdisi al-maqdisi kun yi kun yi zamani da Ib- a- Abdurrahman ibn Asakir ibn Asakir kun sa da yawa bana mai tarihi Dimashq aka fi sani Ali ibn al-Hasan ibn Hibatullah al-Dimashqi mai tarihi Dimashq to to banda shi kuma ah, yana da shi ma dai dawa ba ash'ari ne yana tabiin kadrul muftadi da sauransu to amma banda shi akwai wanda zaka ke aila ce guda a cikin dangin zaka ga akwai yayan yan uwa da sauransu duk su ma dai abna wa asakir ne to akwai Abdulrahman ibn Asakir kamar yadda Asubi ke kace a farqatin sa da farqatin Shafi'iyya da yazo sai yema yema yema yema Ibn Qudama al-Maqdisi sallama da yayi sallama sai ki- sai sai sai- sai amsa ya amsa a zuciya yace ah to kai an maka sallama ba za ka amsa ba yace eh to ai kaga ni a zuciya dama magana ai a cikin zuciya take to ni ma yanzu na na amsa maka a zuciyata eh na amsa maka a zuciyata ba kuma ku ne ba ubangiji ya magana ku ce ba ba a jin maganarsa ba to kaga shi kenan ni ma yanzu wannan magana ne gashi yanzu kai da mai magana ba ka ce kai dan me ba amsa maka ba kaga ba daidai ba kaga ba magana- magana ba shine abin da ke zuciya ba sai ya zuciya da ba magana da baki da ba saboda haka an Allah ta'ala ce yayi magana an yi magana yayi magana ne bi harfin wa sautin masmu' da harafi da kuma sauti da ake jin sa da Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa inni ana Allah annabi Musa ya ji kuma ya ji da sauti da harafi kuma da yarensa ya masa da yare da zai ji zai ji kamar da mu ma da ubangiji in ubangiji zai manzala magana da larabci zai masa ba kamar da wasu ke cewa wai ai ai magana ubangiji babu yare ba a'a to to to ba za a ji ba za a sani ba kenan da yana ce bil sana arabi mubin haka ya faɗa ya saka da qur'ani ko ka ce ba da yare ba to da me aka saka da qur'ani abin abubuwa wani lokaci kaga ana ta kawowa to shi ne wai idan su dalla ya qulu qala al akhbar ku tsaya nan ko Eh, lokacin wani mu abin nan eh ina ganin mu dakata nan ne ubaci nawa muka yi to ila insha Allah muka zo muka muka yi shi zama uku shikenan yau za mu yi gaba ban sani ba ko idan muka gama za mu zo mu haɗe su ma- mu ciro shi mu mai da shi fayil ɗaya ne kaga abin da kawata mai kenan kowa lalle shi lamiya sai da lamiya za mu gama da za mu gama cire wuri ta lamiya sai mu ɗauko wannan na baya da mu ɗauko wannan sai mu ɗauko wancan sai mu haɗe su a waje ɗaya eh eh a wannan eh, ita ma ta ba ba da fisa shi shi shi mabbumat ɗinsa ba su da yawa irin irin qayyim ya fi shi yawan yin mabbumat shi gari masurat ne na na zamu gani na na zamu tajrid tawhid mufid takwas ko yana magana cewa al-maqrizi yana magana cewa asif asinfu thalith gungu na na uku wanda suke ganin cewa shi fa'idan fa'idan ibada kawai amfaninta amfanin ibada kawai shine kawai a sami in aka horar da kai ubangiji zai dinka baka ilimi haka ilimin ladunni wasu ta ladunni ko ladunni wani daga ubangiji daga Allah sai zai zuwa ka- gare ka ba tare da wani wasu ba ba da wannan da suke cewa ana iya samun wali da zai samu wani abin sha da ma bai samu ba saboda annabi ga annabi hadar sun zo a wajen su wali ne in su yau ɗayar wali ne shi yani ilimin ladunni ne shi ilimin batini a kisa ai kisa ba halal bane a shari'a da zai kisa da baya da ilimi na ladunni da baya da sauransu da duk wannan shirgin balan sai da hayaniyan su ah to shine anan zai kawo wasu daga cikin manganin su nan da suke yi cewa hada ya qulu hutai fatani wannan mutane bi suke faɗa wannan magana cewa amfanin ibada kawai shine kai rika yin ibada din saboda ka samu ilimi ka samu alfiyu alfiyu bil ilahiyya al ma'rifa ilimi eh aka sufi kusan Allah ba ka ji cewa ba eh to ai wai sanin Allah fa ba ba fa irin naka ba ina shari'a ba a shi shi zai san kusan hanyoyi ne da zai abin nan zaka ga shi yanzu sufin nan da yake dan wucewa kuna ga Ke kwana kan shi.
kuna ta shi hauka da an gan shi a daga hannu ya tsaya muku addu'a eh shi a wajen sai sun yi daina wannan to wannan gane gane ne wannan gane gane da wata kila yana yi yake yi ba zai daina zai daina yi saboda su a wajen su wannan abu da ke sa suke samun wannan abu wani abu wannan abubuwan shine wannan rayuwar na takashufi da suke yi to kuma galibi baka rasa su da dan gane gane da aljanu da sauransu masu ɗan ruhanin ruhanin nan duk ai za ka irin su ne. eh
Wanda yake shi ya yara kan shi aka rubuta lafiya nan haka.
hankalinsa da hankalinsa baka taba kai baka taba ganin suwaye ne suwaye ne irinsa ba da hankalinsa tare tare hankalinsa tare eh to yana samun ba to shi ne ba amfani ke da kuɗin ba Ba shi shi wannan ai shi ne ne mu kudin masa.
to Allah ya kyauta Sai wai je wai je kasuwanci.
ce wa- ce gungumi ke faɗa na farko shine man yaqtabu ila al-islami wa shara'i shi ne wanda zai ƙara ya kusanta kanshi da musulunci da shari'o'i min al-falasifati daga cikin falasifa al-qaina bi qalabil alam wanda suke cewa wato duniya nan ba ta da wani farko wa adam al-fa'il al-muqtar kuma duniya ba ta da babu wani wanda yake aiki aiki da yake na zabi a'a in ya girgishi ne kawai ko yana so ko baya so lokaci yayi kamar mace mace ciki ne ta yi kwancinta na wata tara ko ko ko- ko kaza ta yi kwancin eh, kwanta inda wa- lokacin kwanke sannan ya kawai ko ana so ko ba a so labudda an yambatika anhu al-khalaiq jami'an dole a samu halittar da sai sun fito to waɗannan su galibi shi da zai cewa wanda suke kusanta kansu da musulunci kun ga da ibnu qayyim bai zada bai zada musulunci sa fa da yawa su ibnu sina wasu malamai sun sun ba sa karɓar musulunci su dama ibnu sina shi dama mulhidi ne Ah, shi kuma alfarabi shi baturke ne dan kasan farab ne shi ma dai yana da abubuwa galibi manganin su ba su ba ba- ba ta da kyau to kawai dai ana dai ba a sakan baki saboda baka san ta yaya mutum ya bada ko ya mutum na hudda da gidan musulunci ba za ka rasa shi ma yanda yake yada mutane shi ba shi ma shi ba ta shige shi wata kila ko ƙarshen rayuwarsa an za an samu a sasanta da ubangiji shi yasa wani lokaci ake dan kauda harshe amma dai in dai ba zahirin magana su ne magana su ai kafirci ne tsabanta a ciki kafirci ne tsaba wanda ya mutu da irin wannan aƙidu ai na hadarin gaske kwarai da gaske shi ne ke cewa wanda ce ƙara kusantan kansu a- a wajen su mu kaga a wurin addini shine ya khaliqu ma yasha'u wa yaqtar ubangiji yana halitta abin da ya ga dama yana zaki bai halci manzo Allah ba sai da ya lokacin da ya ga dama ya halce shi kuma a yadda ya ga dama a san da ya ga dama a yan- a yanayin da ya ga dama to su a wajen wasu waɗannan mutane su kun san kawai ubangiji ne ya zauna ne wasu lokuta kawai da ya zauna wasu lokuta kawai sai kenan wato sai ya hankalci kansa haka suke faɗa wato in ka ce ya hankalci kansa wato kamar a ce mace namiji ko kuma mutum ya barbar kansa shi kenan kawai sai sai sai sai sai aka sa- sai aka sai aka wani abu ya sutulo daga wani- daga zatinsa shine sai shi ne aka sami aka sami ala- al'aqal awwal han- hankalin na farko wanda shi ba shi da wani zati eh, wa wanda yake zaka iya tabawa zatin sa ruhani daga baya su ma shi ma kuma sai ya ƙara hankaltan kansa shi wani na biyun shi ma kuma ya hankalci kuma asalinsa wanda shi ubangijin kenan shi kenan sai aka aka ci gaba da samun hankula har goma to daga nan kuma shi al'aqal fa'al active intellect wanda shine yake taimaka ba dukkan halittu waɗannan masu jika-jika irin mu shine daga baya kuma duk ya zama asalin duk halittun nan namu kuma shi ke ba mu ilimi shi ke baka tunani in sun ga dama sai su ce wannan shine jibril su baye in sun ga dama sai wannan shine nurul muhammadi shine al-insanul kamil shine waye waye waye sauransu bangare na lahutiya na mazgaba a kike na wanda bangaren nasutiya wanda wanda ake cewa shi zaka ji in ya sana cewa to haka haka ne ake cewa Muhammadu ba- bai tab- bai taba kaza bai taba kaza bai taba kaza ba har ibada ma sai shi bai taba yi ba saboda shi a wajen sa Muhammadu wanda yake da jikin nan shi ba shine Muhammadu da ake son da da mataka abin nema ba shi al Muhammadu da yake mataka abin nema shine wata hasiya shi wannan nurani nurani ruhani a gidace a gidu ne munana ba yana yan fayar duka suna na gidan suna da shi Ah, to amma abubuwa irin wannan wani lokaci za ka ga abu kamar babu shi ba amma wani lokaci sai ka an ka bi biyu su ka zauna da su sai ga akwai shi ba da suke dauka wannan falasifa da ka gan sunan ibn taymiya da cewa ubangiji ya ba su zaran gwara na hankali da iya saka zance amma da Allah dai bai ba su tsarkin zuciya ne ba kanka zamani ya zama yadda ka ji maganar ta maka wani babbar kwai haka abin yake a wajen a wajen su masu yi din su a wajen su kai da baka fahimta ba ba maka tawi kai baka tawi da kake ma da kake faɗa wannan saboda ku gushi ma irin wannan da yawa wasu daga cikin yan uwa lokacin nan da muka karanta abubuwa nan na Ibn Rushd mun ta mun ta magana cewa anya Ibn Rushd nan ko za a ce ya mutu da imani abin da ke faɗa munana ne daga ci akwai ɗan akidin da nafiyul hashr jismani da sauransu amma in ka je ka duba sai ka ga akwai shubuhi da yawa da suke kawowa ko shi ba ai ta shi ba har kaje ganta ka- ka guje ta kawai la ta tambayo da kala adui kamar da kuɗi na yawan faɗa ko maganan ash'arincin ne da sauransu sai ga abu yanzu gashi yadda muke faɗa muka abu a fili yake amma mutakar yanzu a duniya akwai irin su wala jiddu wani mutum dan kasan Mauritania dan ya shan irin shi ba ya so shi da wala diddu wala ti eh diddu eh mutum ne wanda yake in ya ya yanzu shi kusan shi ne bayan Karbawi ya ya zama ya zama kamar na eh, shi take over duk wasu hanyoyi da zai kawo abubuwa ya shigo da waya da sauransu duk wasu abubuwa da ya sha musu kai kawai sai ga an kai su bango sai su ce wala jibi zai bada ansa shi kuma yana da yana da wani musulmi na makirci malami ne fa kar ku ce akwai musamman wata jami'a usul fiqhiyya da wasu rubuce rubuce da ana amfana kar ku ce da gurgurmu za ku je wai ku amfana da ilimin sa ya da ilimi to amma in aka zo iya duk wasu abubuwa masu rikici irin wannan ya san makircin da zai yi diyar saka abubuwa zai albani aka tambaye shi kan tasirin albani zai ce bai da ba amma tun da yanzu yana cikin ana magana da jama'ir da ku ya ya ruɗa ku to sai ya faɗo duk wasu maganganun wanda duk ba su da alaƙa tambaya galibi amsan sai an kai an kai sakannin ƙarshe sai ba da amsan eh yau da irin wannan mutane da Allah ya ba su iya magana da za su iya kawo zaurance da shubuhi su ne malaman su kaga kamar shi wani shi da ya rasu shi shi ma ya kawo wannan shubuhin ai duk wa'annan da kake ganin da ake rayuwa da su ba su kama kafansa ba ba su kama kafansa wani iya kawo shubha ba to da kanku zamanin wai dungurgo ba su da shubha ne dungurgo suna da shi kanka ga mutum wadan yana jin ai baki na wai a ai ga tadi ne ubangiji sai ya dode mushi kwalin bai gani ba to da abin da yake wanda yake yana sharadin sa imanin sa ya zo da yakini sannan sa da azumin sa da kuma iltizami ma addini ba ka tunkuɗe mishi imanin sa da kuma tsammanin da kake kai sai yayin da kai ne kai bincika shi ka gani in ka bincika kai ka gani kai ka ka gamsu shikenan kuma ka lazunta ma wani in kai ne ka fahimci wani abu kuma almuhim dai wannan sune falasifa wannan sune aqidin su
wani shuguru mai kubuwa ne a inda suhura waldi eh ya- duk mutanen su ne su ibn sab'in da su ayyan sauransu ba falashin a duk da yau sun ta hanyar subancin ne dai amma da an dauke falsafa da isa shiraqiyya an hada a ishraqiyya an hada at-tayyib wa tayyibatu thaniya sai wannan kaga ana maganar falasifa wanda suke sun dan yi kusa da addini da zo sai su fassara da abin da suka ubangiji yayi sai su ce a wai duniya ce ta yi sannan kuma suna cewa kuma babu wani mai yin aiki a duniya da zafin sa da ganin damansa ko ana so ko ba a so duniyan ce in ta in ta yi wani reaction ta yi wani hada hade tsakanin ta da ju- da kanta da kanta kawai za ta zo ta kawai ta ko wasu abubuwa su fashe daga ita to wa ta'iba ta tsani ta'iba na biyu kuma su ne man ta falsafa min sufi islam wanda ya je ya dauko itacen shi da falsafa da cikin sufaye da suke gidan musulunci wa takraba ila falasifa kuma ya ƙara kusanta kashi zuwa ga falasifan nan fa innahum yaz'umuna suna riya cewa annal ibada cewa wannan bauta da muke riya ba tun duka horar da kai kawai listi'idadi ne saboda tattalin ranka il ma'arif al aqliya ubangiji ya sako maka wasu hankula wasu ilmuka wanda suke kai kai ubangiji zai baka wa mukhalafat al awa'id kuma da wani abu da za su rinka saba ma al'adun mutane da suke rayuwa da su a wannan saboda wannan su ta hanyar wannan abu ne da kawai da suke sun zaka za su samu wannan imani za su samu wannan ilmuka da to mu tsaya nan ko eh lokaci saboda a cikin su kusa akwai wanda ma shi ba ruwan shi ba shi shi ba ganin ma yin sallar da wai akwai wanda ke ganin shi ba shi ya samu ilimin to zai yi sallah wani kuma yana ganin a irhamkallah wani yana ganin kuma a a dai ci gaba da kiyaye zahirin shari'a kuma a ci gaba da kiyaye wancan din. sun kasu kashi biyu su masu abubuwa eh to sai mu sai mu yi hakuri da annan ko dai mu kada sakin da dis a sinfu salifin mu kusa gamawa ثم من هؤلاء من لا يجب العبادة إلا بهذا المعنى yace daga cikin su kuma a cikin su akwai wanda zaka baya wajabta maka sa ibada sai saboda dai kawai samu wannan wannan ilmuka din da yake sai samu fa idza fa idza hasala laha fa idza hasala laha zalika lahu ne ko fa idza hasala lahum ko lahu eh in kace laha kuma abin abin zai ba daidai ba sai ba za mu tahdidi shi insha Allah za mu sake dubawa amma ina fa tsammanin ko lahu ko laha ko lahu nace kuma min haula'i akwai lahu ne ya kamata kuma min haula ga cikin su akwai wanda baya wa- baya wato a- a- a- wajabta ma kansa ibada fa za salahu zalika ya samu abin da yake so ya samu na sanin Allah din baqiya mutahayyiran sai kin sai ya ci gaba zama yana cikin imonsa yana cikin wato tantama afwan yana cikin tantama fi himdi awradihi wajen ya ci gaba da rike wuridinsa da yake na sallah ibada azumin sa ne aw li shighali bil warida anha a koko ya je ya shagalta da da wani abin da ya zo masa wanda zai shagaltar da shi daga barin wannan ibada din tunda ya riga zama amfanin wa minhum man yajibu al-qiyam bil awrad akwai a cikin sakon da zaka yana wajen tawa kasu ya dinga yin wannan ibada duka da wurdi wa adam al-ikhlal biha ko ina ganin kar a kar a kar a wato tauye wannan ibada din a cigaba da yi din amma a cigaba da yin wacce din wa hum sinfani aidan su ma sun kasu kashi biyu a hadu kuma na farko man yaqulu wanda ke cewa bi wujubiha wajibi mutum ya kiyaye shari'a hifzan lil qanun saboda kiyaye shari'a shine qanun hukunce hukunce wa dabda lin namus kuma mutum ya ya ci gaba da wato zama wannan sirrin da ubangiji ke bashi tsakanin shi da shi ta hanyar kashafin nan shine annamus ya ci gaba da rike kayansa ga kau wato ya ma abin da zani in ba haka ba in ya daina yi to zai je ba zai samu wancan ba in ya daina sallah guda biyar din nan to ba zai samu wancan din da ya kaga ba kaga wato shi su matsalar su baye ba su kasu shi kata kata ibada ba sa ma ubangiji da ikhlasi su suna yi ne saboda ba su wannan ilimi ya ladun ni wal akhar su kuma wasu kuma yujibuna yujibuna ayyuba lil warid suna yi ne saboda wato su kiyaye su kiyaye wato shi abin da ya suna kibi wajabta ibada saboda su kiyaye shi wannan warid din wannan abin da ya zo din musu kaman kaman wato tarho yazo yana zo yana kwasa musu zukatansu wa hafa min tadarrujin nafsi wa farqatiha da kuma suna gudun kada rai daga baya ta je ta a hankali a hankali ta zo ta rasa wannan ta rasa wannan abin da ubangiji ya mata baiwa na ilmuka ila halati halula su koma zuwa ga halin su na farko mai bahimai bahimiya na dabbobi kawai sai su sha dabi'a su na material na mata na madda fa hadhihi nihayatu aqdami yace wannan shine karshen matakan kafan su da suke tsayawa fi kimatar ibada akan kiman bauta su a wajen su kuma shari'atul adadi da abin da aka sharanta bauta saboda wannan shine kashin abin da suke tsayawa wala tajidu wala takayu tajidu fi kutubil mutakallimin da wuya ka sama a cikin tafan masu ilimin kalam ala tariq isluki ghayr tariq ghayr tariq min hadhihi turuq thalatha aw majmu'iha zaka je wala tajidu wala takayu tajidu fi kutubil mutakallimin ala tariq suluki da wuya ka sami masu maganganu akan wato yadda ake sulukin nan hanyoyi na suluki na gyaran hali da waye da bauta da waye wanda sun sun tace da wannan ilimi na kalam din ghayra tariqin min hadhihi turuq thalatha wanda ba ɗaya daga cikin wannan hanyoyi guda uku da ambata maka bane zaka gansu aw majmu'iha ko kuma ma duka su su zaka samu in ka je ka ga dinnan tafan su su su gazali su baqillani da da su da su muhasibi da manganin su da suke yi mun da suke dai su sufanci na tahaqquk ba tahallu takhalluq ba akwai sufanci na takhalluq na gaskiya da amana wai musubanci na tahakkuk wai a ji abu diddigin abubuwa idan masu yin subancin bin diddigin nan za ka same su ko ba za su wuce ɗaya daga cikin uku nan da shi malam ya faɗa ba ko kuma dukkan su shi ne na tahakkuki shi ne a dinga yin waɗannan abubuwa da suka shafi da su waye da sauransu da sauransu shi ne takalluki shi ne wai mutum ya ɗauko wasu ɗabi'u ya gyara ma kansa ya ƙara yafa wannan kuma su ƙwayan farko sun yi aiki su ji na yidu za ka ga suna da gaskiya suna da amana to Ibrahim ibn Adham ruwa ba ba samu wasu ƴan matsala bane tare da su ana samu amma dai sun fi wannan sanya al'amari to sai mutum zai kan sinfin rabia ko sai wani zamu zamu tashi wannan in muka zo zan sake duba ba za fa za hasan lahu ne ba ba na tsammanin ma sai mun duba eh wannan yaran shi a fidi yake ta mu je ko da mu shiwa dan kusa kama wai eh yau sunna كلامتش يا رسول الله اخوان البلاد انا شوت ما في فوتي ومنها ina magana akan na qadawul haja ko daga cikin laduba hanyoyin sunna na shiga ban daki an yi atiya bi zikr alwari yazo da zikirai wanda suka zo qabla qada'il haja kafin ya biya bukatunsa na daban wannan musahabi ne kama fi sahihaini kamar da sahihaini wa ghairihima da wasunsu min qawlihi sallallahu alaihi salatu wasallam daga cikin maganarsa cewa idza arada an yadkhula al khala in dan ku yazo zai shiga ban daki fal yaqul ya ce allahumma inni a'udhu bika min al khubuth wal khaba'ith ko da kace khubuth ko khubuth in kace khubuth wal khaba'ith al jami maza da mata in kace al khubuth shi kana maganan wato sharri da kuma wato sauran rayuka masu sharri din. da sharrin da kuma rayuka masu sharri shi al-khubuth shi ne ashar al-khaba'ith kuma shine kuma anfusu sharira wa min ha daga ciki kuma an yi ajiya bi dhikr al-warid ba'da al-faragi shine yazo da zikirai da suka zo bayan an gama an gama an gama wato biyan bukata min min qada'il haja nadma shi ma musahabi a qawli sallallahu alaihi wasallam fadin sa ghufranaka kace ghufranaka shi ghufranaka nan ya zo a cikin hadisi wasu malamai sun yi magana akan hadisi da hadisi ne na Yusuf ibn Abi Burda daga babansa Abu Burda daga daga Aisha to shi Yusuf ibn Abi Burda wasu kusan majhul ne sun cikin malamai sun ce ba a tantance sanin adalcinsa ba amma wasu daga cikin malamai sun sun wataka shi alhakim a nesa abuli ya wataka shi ibn hibban ya wataka shi al'izli ya wataka shi don kuje ku duba cikin taqribut tahaddu na alhabi za ku ya ce maqbul maqbul yace maqbul shine wanda hadisin sa in ya ruwaito ba za a karba ba sai ya wani ya bara masa baya shine a cikin taqribut tahaddu wannan shine kaidan hafi yace maqbul ba wani wani karbabbe haka da ba a karbabbe bil mutaba maqbul bil mutaba to da shi majhul ne ko wani ko da'if ne ko abin da ya kama da wannan amma dai wasu daga cikin malamai sun hasana hadisin a sahih hadisin yana da inganci hadisi ne hasan saboda shi wannan yusuf ibn abi huda ya daga cikin ta'atba wato al'atba ya daga cikin tabi'ai wanda a zamanin su kuma zamanin da ƙarya ta ta yi karanci kuma yana cikin gidan manyan gida yana daga cikin manyan gida sannan kuma wanda suka yi ruwaya daga wajensa mutane ne mutane kirki akwai isra'il ibn yunus ibn abi ishaq sabi'i akwai kuma sa'id ibn masruq al-thawri baban sufyan al-thawri to galibi wannan yana daga cikin qara'i da wani lokaci malamai suke cinci da rawi ko da ba a sami wasu sun wafaka shi ba bai san bisa wato fiki mu'tabar ba sai aka da suwaye suka yi ruwaya a wajensa manyan malamai sun yi ruwaya a wajensa to eh yayi daya sannan wani zamani yake zamanin da akwai karerai da kuma babu karerai kuma wani gida yake wannan kuma abu yusuf yusuf din dan gidan Abu Burda gidan Abu Burda gida ne mai masu masu mutunci ba za ka tsammani za su iya kantar ubangiji ba ko manzo Allah kare haka ba saboda ka bil majmu'i hadhihi qara'i qad tartafi'u qad yartafi'u sha'nuhu wa yakunu hadithuhu fi aswa halatihi hasana da hadisi ne hasan ka ce kufranaka amma qarin walhamdulillahi alladhi sawwaghanihi tayyiban wa akhrajahu anni khabithan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ya ya ya ya wato sanya mun na biya wannan bukatan nawa cikin dadi dadin rai sannan kuma ya fitar mun da wannan dauda din nan taswir shine wato jawazali wato ya sanya ya bani dama ya sawagani tayyiban cikin dadin rai ba kharajahu an ya fitar mun da kuma kazantan khabiwa kharajahu anni khabithan kuma ya fitar ya fitar sawagani tayyiban afwan ya sanya lokacin da na ci abincin mai daɗi ne an fahimta wa kharaja huwa anni khabitha kuma da za shi fitar da shi ya fitar da shi a matsayin dauda ina dauda ne sai ubangiji ya mun gata ya fitar mun da shi wa fi riwaya a wata riwaya alhamdulillah alladhi razaqani ladzatahu dukan godiya tabbata ga ubangiji wanda ya azurta ni da jin daɗin daɗin abin da na ci wa akhadha mashaqqatahu amma wahalansa inda mutum na cikin san biyan bukata kaga yana cikin wahala da garadi ya fita min da shi wa abqa fi jismi quwwata kuma ya banzar da karfi karfi a cikin a cikin wato jikina wannan duk ƙare ƙaren nan na addu'o'i duka ba su tabbata ba duk ifai ne wannan wasu za ka same su a cikin sunan ibnu majah kamar wannan na biyu yana cikin wato littafi na al-baihaqi ibnu abi shaybah musannaf ibnu abi shaybah da kuma musannaf da zaka sanani ina amma da ma ana dangata mai annabi duhu ne wai shi ke yi to na wa zai sani wa zai san wannan wannan da isnadin ai akwai mafawis kuma so da duk wannan ba su tabbata ba kawai dai ka ce kufara ka ce kufara ka shi kanshi na fara kuma malamai wasu suna tantama akan akan hadisi din wa ja sahih annahu hasan wa min ha daga ciki Allah ya kashi fatawahu kare je ya ya cire kayansa hatta jinu mil ardi nadban har sai ya kusa kai zuwa ga kasa wannan musamman in inda zai yi waje ne wanda yake ba wai abin ba shi ban da ake nesa ka yi ba galibi mutane za su yi hangen ka to kar ka fara wato yin bawalin sai yayin da ka ka kusa kai kasa an dukuna za ka yi kuma tsaye za ka yi shi kenan cewa magana wai ba wai ba ya tsaye wani kuma jahilci jahilcin mutane ne kawai tsaba ana iya zuwa in ka je bola za ka je ka bata kinka ne a dole ka tattare وفي الخ... وفي الخراشيق هذا اذا لم يخشى على ثقينه yace wannan idan bai in bai gudun tufansa wa illa rafa'a qablahu in ba haka ba sai ya wato ya daga tufansa kafin lokacin malami rafu adam mutukar ba da ya gansa wa illa in ba haka ba wajaba satru dole je ya je wato ya koyi daga ganin mutane wa min hada daga cikin abin da ke sunna an yastabri'a shine istibra'i istibra'i a sahih na fasarar malami shine al-istinza' kamar yanzu a cikin wasu wasu daga cikin ruwayoyi shine wato ya ya ya zama ya ya ya samu makansa wani waje inda ba za a gan shi ba an fahimta a afwan ba wajen da ba za a gan shi ba ya fasaran guda biyu ne na kuma jina ɗauko wanda fasan da ake mana a gida alistitar shine inda ba za a gan shi ba wannan shine fasan da ake mana a gida shi kuma alistibra shi ne alistinza shi ne lokacin da za ka yi ka nesanta jikinka da tufanka da kuma inda za ka tsari ka yi gafar da tsan maka ka yi samu maka jiki yawanci eh
haka sun a samu wani marmara haka saba ma kuma sun samu bango eh suna harbin bangon eh kaga zai dinga farfa zai dinga fazalowa to wannan kuma haka wannan shi ne abin da aka faɗa shi wani hadisin shi ne alistibra dama za a ga mutane haka
an yi sabri a wujuwa minal makarajaini a wato ya zama ya ya ya ya ya wato tsarka tsarkake tufansa tsarkake kansa Wa- a- wannan wajibi ne ma daga abin da ke fitowa din daga wajen mafitan na guda biyu fi fi mutasar khalil wa wajaba istibra'u bi istifdahi akhbatayhi ma'a saltin wato wannan shi shi shi nan gashi na fasarawa shi duk da an dawo fasan da fata yi kusa akwai istibra'i da su kuma malaman fiqh suke faɗa bari mu kan fasarawa sai mu bayanin sa مختصر الخليل شيء كي وجب استبراء باست واجب اي استبراء باستفراغ اخرتيه ta hanyar wato kokarin duk abin da ke cikin ke gabansa ko bayansa na dauda ya tabbatar ya mai da shi ya zama empty babu komai in misali gabansa ne ya mammatsa su sai sai ya fita ba a salce zakarin wato shi zakarin nasa wato ya ya mammatsa shi wa natrin duka dai na mammatsawa ya ya kuma ga yadda zai kwakwalo shi ya fita da shi a wannan duka ibn tamiya na cewa wannan ba daidai ne ba wannan bid'a ne shi kansa kawo wannan da shi tsari wani abu ne wanda yake a a wannan a dabi'a in in yana zuwa to yana zuwa in ya gama zuwa za ka ga ya gama zuwa kawai abinda kawai za ka yi wannan wanda malami ke cewa ya halatta shi wanda na al'ada shi inda za ka yi ba wani babu laifi saboda kai istibra'i ne kai istinza min al'aza shi karka zarkace kanka daga fallatsin maka shine wato ka iya wato daukan shi karan zakarin ka kai shi inda wato ba zai dinga zuwa maka ba to wannan kaga shi wannan zaka iya yin wannan amma bayan ka gama mutum ya ta matsawa ko lokaci ma an ce wasu hasi su dinga lallikawa su ga ya tafi ko baya da ko ya taba ko bai taba ba wannan kaga da babu abin da ya kawo shi wannan bid'a ce a cikin addini qultu sai na ce wa adamu istibra'i rashin wani istibra'i shi kaga fasan da ibn fudi yayi rashin wani isra'i da shi mai hukuntar ke faɗa min musabbibati azabin qabr daga cikin alilin da ke kawo azaban kabari lima fi sahih al-bukhari anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marra bi magana ya tabo wucewa kabari guda biyu fa qala tace innahu ma la yu'adzaban ana musu azaba wa ma yu'adzaban fi kabirin ba a musu azaba kan wani babban laifi amma ahaduhuma fa kana la yasbi'u min al-bawl daya daga ciki baya yin isra'i wato baya tawaqqi min al-adha wannan shine asalin fasaran ba shi fasaran da su suke dauka ba na kokarin wato a a wai mammatsa gaba ba shi ne ba abin da ake magana listin za a tawakkai min al'aza shi ne mutum ya nesanta cinyansa da jikinsa da kwatafansa daga shi karanta din kai dinga faladin masa to shi ne a ya la sabri min al-bawli amma wa amal akhar fa kana yamshi bil ibri daga cikin kuma yana tafiya ne da annabimanci da gulma lafazin ya zo ne lafazi guda uku akwai lafazin al-istibara diyan kadu wace sunan abiyar da za ka ba wa da ya kawo su akwai lafazin al-istinza akwai lafazin kuma alistishar amma abinda alashi muku bil mahfuf shi alistinza alistibra da alistishar duk wannan an kawo shi da bada amma alashi muku bil mahfuf shi ne alistinza shi ne wato mutum ya kokarin nazzahi tsarkake tufansa da kuma jikinsa daga daudansa an fahimci ma'anar yawwa mutsara ana to sai me za mu karanta ta'limu ko ta'limu wa ta'lim na zarruji wancan baiti da muka karanta آه يا نفسي يا نفسي لا ترخي عن العمل في البر والعدل والإحسان في مهلي a wata wasu daga ciki sun ce la turafi wasu daga ciki haka suka yi lafzinsa amma la turafi shine al'asu la turafi an al'amal shine abin da muka kanta wancan shine wato karki yi baya baya karki sakaci da aiki la turafi kuma zai zama a tarafi la ta akari karki karki zama kin yi jinkiri daga yin aikin kirki da adalci da kyautayi da kuma fi mahali ai fi hali kaunika fi mahalin wasakina an ga wurin ko an ga jami'in da nake yi abin da makanta a shinan wanda yake kan cewa abu nasir as-saffar al-ansari ya bada ya nafsi ya nafsi la turaqi amal amal can karshe fa kullu bi amalin fil khairi muktabaqun wa fi bala'in wa shu'min kullu bi kasali ko gani ba abin 26 ne nake ko gani ba? Ina son yi bayanin ne, saboda shi wani na abubuwan wani lokaci sai kudin ka ya tarawa, in ka zo a kantar kai ma sai ka dinga faɗin wannan audio da. Saboda wani lokaci ana samun ɗan bambanci na littattafai. Ai ba kai wurin ba, kashi, shi da shi ne ce ba. Ya nafsi, ya nafsi, ya ke raina, ya ke, ya raina, ya raina. la turakhi ala al'amali karki sakaci ga barin aiki nan sai zama daga al-irkha kenan al-irkha ala al'amal shine at-tasahul ala al'amal in sakaci daga aiki fil birri ki zama ala al'amal fil birri kake sakaci daga yin aiki na kyautayi da adalci da da ihsani fi mahali ki yi wannan ke raina ki yi wannan wato aikin alheri a halin kasancewanki a sannu a sannu aiki hali kauniki fi mahalin wa sakina yana magana shi da nafsin nasa hakan kace la turfi ke daga arha yurfi wai daga kamar ka saki labuli to la turfi ala al'amal shi wato kake namki sa maka wani labuli shamaki gabarin shi aikin kirki shi la turfi in kuma kaga ce kuma la turfi sai da ma daga at-tarfi ne shine at-ta'akhur karki zama kina yin jinkiri gabarin wadannan aikace aikace kowane dai zai dauka an fahimci wajen guda biyu ko wancan na farko daga arha yurhi irhan ba ba imru kaishi na cewa arha su dula ba alayya bi anwa'i al-humum al-yaftadi ya wato ya saka mun da da labulayyan sa da abu na ka saka da ta yana na da ka saka shikenan sai to in ka saka abu gabarin mutane ka su ganka ka kaga kaman kai sha miki kenan ce la tudhi 'ala al-'amali fil birri kake maka ki sha miki gabarin aikin kirki ce in ka ce ko la la turahi daga a tarahi kenan shine a ta'akhur eh a tarahi ba shine a ta'akhur ba eh to sai wa kad qila ko wannan yi yuta la ku ba ku yi ba yuti ba yuta yuta ko yuta falam ar lil kutala al hadda yuta kun ya rago wannan da'i nafsi da'i nafsi takasula wat tawani wa illa fatbuti fi dhal hawani فلم أر للكسال الحظ يعطى سوى ندم وحرمان الأماني دعي نفسي يا كرينا دعي التكاسل الكبر وانا كسالة دكي وتواي دين بايا بايا لقبر إلمي وإلا أنكم باكا سن تجيك سوات أو كاكا إلمي فضبوتي تو كتابتا في ذا الهواني أو أنا ولا كنت ناكي أو رواية أو نسخة في ذي الهواني ليه بمتن قلابي في ذا الهوان وفي ذا الهوان أعطي هذا وانا حال التنبيه ذا اسم الإشارة وكما نظو لكتين الأسماء الخمسة بمعنى صاحب to in ka ce fi zal hawani ko kuma fi zal hawani wanne ne ne in ka ce fi zal hawani kaga ai yanzu za din bata zama bata zama ma'amuli ma wannan fi'in ba fi'in bai zama amil kaza din ba kaga ya zama haza kenan ai fi hadal hawa in kuma kace fi bil hawani to yanzu ya zama shi wannan ya zama na na asma'u al-khamsan nan ta na da mutum shi wa kad qila ko shi kuma wancan gaskiya ni ban ban fahimci wajen wajen da wace wanda nuska da na gani ba ba kam da min jambin tawallada lil insani shakkun min kasabi ban fahimci wajen ba ila in na saki dubawa sai in ga wa kad qila an ce al kasabi kasala min tarati ta'ammul fi manaqib al ilmi in kaga mutum na kasala daga neman ilimi to ya daga cin karancin cin hararo wato man kaba mu darajojin ilimi ne shi kansa wafa zai da falalolin sa fa yan bazai ilmu ta'allimi ya kamata ga mai koyon ilimi an ya ba'ata nafsahu ya dinga horar da ya dinga wato karfafa ma kansa gwiwa ala tahsili wal jiddi wajen ya samu ilimi ya sai kokari wal muwazaba da kuma ya ci gaba da wato tukuri wajen neman ilimi da bi ta'amul ta hanyar tuntuntuni fi fadailil ilmi wajen falalolin ilimi ya ji cewa fa inal ilma ya baka ilimi fa shike wanzuwa ya baka il ma'lumat ta hanyar wato wannan bayanan ilimin suna wanzuwa za haka ilimi na wanzuwa wal malu shi kuma dukiya ya fina karewa yake yi kama kala amir mu'mina ali bin abi talib karamallahu wajhahu kamar ali bin abi talib ya faɗa karamallahu wajhahu wa anna karamallahu wajhahu banda shi akwai alaihi salam ma wasu cikin malaman hadisi za ga suna cin dafa suna kawowa da magabata duk wani ahalin baji suna ce musu alaihi salam wani lokaci to da yawa dai wanda suka yi hakiki a matsalar shine dan karaman Allah wajen hawo shine ubangiji ya karama fuskarsa suna cewa saboda a lokacin an samu wani masu zagin sa daga cikin khulafa na Umar Umayya wanda Umar Abdul Aziz kuma shekara ta 69 kuma ya zo ya hana so a lokacin nan sai ya zama wasu suna masa wannan addu'a din Allah ya karama fuskarsa su suna cewa Allah ya wulakanta shi kuma sun masa mutane Allah kisa cewa Allah ya karama shi to kuma yan shi suka mai da shi ne zama taki shi'a to kuma kaga to kuma abin da kuma da shi taki da kuma kuma wacce haushi kuma inda wani addu'a ne kuke yi kawai to kuma shi ma addu'a kai ta kan ai taksisi yau a ce shirdan lahu anhu ko a ce karaman lahu wata ko a ce kaza shi ma abubakar kuma ta shi ma ce karaman lahu wata tali kaga ya zama addu'a kenan bai bai da kuke yi rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu anhum wa ardahum wa ne wa ne da akawo amma kaka bai shi zama zama sha'ira ga wani to zama sha'ira ga wani wannan shine malamai ke inkari to nan ba daidai ne ba alaihi salam da yawa zaka an samu wasu daga cikin malamai na hadisi na ce muku suna faɗa ma ahlul baiti saboda haka ba zan iya tajasuri in ce wanda yake faɗi irin wannan ma ahlul baitin ne yayi laifi kai tsaye ba sai dai da yawa malamai suna cewa ya fi kamata a faɗe shi ala waje taba tun daga shi in kace Allahumma salli ala Muhammad kana cewa ala alihi ba ana faɗa ba to wani fahimta su kenan shi ma kaga halka kace musu alaihi salam to amma dai a faɗe shi ala waje taba wato ya zama in ka faɗi manzo Allah dai ai sai da kace Allahumma salli ala Muhammad a farko sai kuma kace wa ala alihi ko su ma to shi ma alaihi salam ka faɗe shi ala waje taba kar ka faɗa ya zama take ga musamman yanzu da akwai bid'a yanzu ya zama take ga saboda ba wasu musafai haushi saboda haka waɗannan radiyallahu ta'ala anhu din wanda yafi yafi zama mashhuri duk da ka san mu ma in a wajahin na addu'a za ka bar ya halta ce maka radiyallahu anhu da maka alama kuma ya zama take ga duk wasu maula maulan ku wanda yan dariƙa ce radiyallahu ta'ala anhu zama kuna ganin ma kamar Allah ma ya kan bayyana da shi in addu'a kuke Allah ya da kai radiyallahu anka yayi Allah ya zabe ka Allah ya da kai Allah ya karɓa da yayi addu'a cikin ki amma dan kai mun take ka ma wani saboda ya nuna cewa shi ne Allah dai wannan sa kowa da Allah bane wala ko ba daidai ne ba za ta zaku an fasa ku kar ku makan ku taskiya irin wannan wala ne ne ce sai da tara ya hau mulki kai da dai kuma ya rasu saboda masifa Allah ya tsare mu a casa'in da tara ɗari ɗari da ɗaya ɗari da ɗaya ya rasu suka raba shi da mulki ba za su iya haƙuri ba duniya yan duniya ne shi yasa kuma kuma a shekara wani shekara ba karamin ƙware ba addini ba duk wannan hada hadisan da waye sau duk ya ce maka a wurin abin da sai shi malami ne a a shekara uku ne ko bi ma yawa bi sai tare ya hau ɗaya da ɗaya shekara biyu na to ba za ba za ki iya haƙuri da shi ba saboda shi wannan ya ya ja ɗago ɗabi'a na Umar bayan shiga da shekaru shekara ɗari wani- a- kusa- kusa da ɗari da kai ɗari ba dai ana ana dabawa ana cin daɗi sai ka zo ka ce za ka yi da Umar ɗan Khattab duk masu masu maka mulkin sai dai su zauna a yamu- a yakushe yakushe za ne ba su iya ba Allah ya kyauta suka ce wai Aliyu ya ce رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللأعداء مال فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال to ba yi magana kan baitin da ya tabbata radina aka ce aliyu ya ce wai mun yadda qismatal jabbari rabona ubangiji jabbari ubangiji mai girma mai tsawaka wanda ya kasaita kina rabon da ya dauka ya bamu lana ilmu yana da ilimi muna da ilimi kullu ada imalu sun makiya mu suke dukiya fa inal mala yafna shi dukiya yana karewa an qaribin a kurkusa wanda da ilmi ya baka la ya zalu shi kuma ilimi yana zuwa zuwa baya gushewa wannan haka suka zo a cikin suka cike dangata ma ibn Abdullah a cikin diwanin sa wannan diwanin nasa bai tabbata ba ko alama bai tabbata zuwa ga ibn Abdullah ba duk wasu maganganun ba za ka ga qara'in sa ne ma ba magana albani wasu abubuwan ka san ba yanzu kaga wannan ai kaga kan kamar haka yana masu taridi jawaye yake masu ma'awiya shi su suke da ilimi su ba shi sa dukiya da shi dukiyan ma ta fita wanda a har lokacin aliyu na su shi ke dabda nasa da dukiyan gwamnati su wata dukiyan sham ne kawai suke da shi saboda haka wannan magana ta su kuma a lokacin ma aliyu ba ya taba cewa zama matalauci ne ba ya ji Allah ya sa Allah ya ya ya wannan dinsa ya ya ya ya azurta shi Nazir Balaga yana daga ciki duk abin da suke danganta masa wasu manganin in an je za a ga wasu akwai wasu rayu ruwayoyi sun tabbata zuwa gare shi wasu kuma ba tabbas wasu kuma an ta tabbata ƙarya ma akai Ah, wani ne kawai je ya hada wani abu ya kira shi diwanin sa Ah, wannan ma- ma- baitin duk ba su bai tabbata ba akwai azarkali a cikin al'alam ɗinsa shi ya yi wannan magana cewa wannan wannan wannan wani wannan baitukan na diwanin na duk ba su tabbata zuwa gare ibn Talib ba abin da ya tabbata shi wannan baitin na wani mutum ya ana kiran shi ah, Muhammad ibn Munabir kamar yadda a cikin ulul akhbar wannan ya faɗa wani sunansa eh, khatibus sunnah wani sunansa wani sunansa ibn Qutayba muna kan tafi shi ana amma dai yanzu kuma in ma ta yi kasa ko Muhammad ibn Munabir yana cewa wannan baitin sa ne inji shi- inji shi ibn Qutayba ya danganta masa da nan dai dan bambanci baitin amma dai baitin ya fa kamar da shi ya rasu 198 bayan hijira shekaran da su Yahya al-Qattan da su Abdurrahman ibn Mahdi suka rasu dan haka wannan ya fa kama a lokacin su watakila shi matalauci ne yake cewa shi Allah ya bashi waka da sauransu na ilimi da wannan ma ilimi ne kuma ilimi bane su kuma sauran mutane suna da dukiya amma Ali ibn Abi Talib ba zai faɗi in ma dai ya faɗa da yake wannan dai ba lashi bane sai a ji a nemi lashi malam ce wal ilmun nafi ilmi mai amfani ya hasulu bihi ah, eh, husna ko yuhsalu yuhsalu ta yuhsalu ba yahsulu ba yuhsalu bihi husnul dhikri ilmi da shi ne ake samu kyakkyawan ambato wa yabqa zalika ba'da wafati kuma da ilmin shi zai wanzu bayan rasuwansa fa inna hayatan abadiya inda ka neman rayuwa madimanciya to kai kai rayuwar ilimi kawai yanzu malik ibn anas yanzu akwai wani ko wani mai kuɗi da zai zo kawai dan yana yin wani kyauta da kuɗi kawai an batan shi ya wanzu shekara dubu da wani abu a kaga sai ilimi yau ko an ranar da suke da sa'ar sutul da suwaye da su plato zai ba ga ilimin su shekara dubu ba dubbai ya wanzu sai ilimi أشهد أن الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة حسن ابن علي المعروف بالمرغناني رحمه الله تعالى وأنا يكي واقع سوى الجاهلون فموتا قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياهم yake cewa jahilai matattu ne kafin ma su mutu kafin ma su mutu sun zama matattu masana kuma wa in matu ko su mutu fa ahya su waɗannan rayayyu ne in tashi wa shadada ta sai tazkiyat almutaallimin lil wu'ut alulama arrabbaniyin na shaykhuna almuhaddith Muhammad Sani Umar ina za mu tashi na'am Ban ji ba? Hamsin da ɗaya ko? Eh, Mun yi magana akan eh, wannan eh, Muhammad ibn Sirin bai da suke fi lafa ibn Ibn haka yake kamar da na- ni tsammani. Dama ba- eh, daga ji da na je amma da na je abin da ya jawo mala ya sa Huzaifa ibn Yaman saboda Al-Hafiz Al-Mizzi a cikin Tahzibul Kamal ya sa ya sa yana riwaya daga Huzaifa ibn Yaman shi kuma Mizzi wani lokaci kan kawo amma ya faɗi cewa yana riwaya daga wani amma Mursal amma idan ka je ka duba Muhammad ibn Sirin shi an haife shi shekara biyu suka rage a sh- a khalifancin Sayyidina Uthman She- shekara ta nawa ne Sayyidina Uthman ya yi wafati talatin da ashirin da uku sai na umar ya rasu shi wancan yana son shiga sha biyu shiga nawa da gina ashirin da uku ga shekara goma talatin da uku ga shekara biyu talatin da biyar talatin da biyar shiga sai na umar ya wafati shi kuma wannan aka yi shi talatin da uku bayan hijira Muhammad bin Sirin shi kuma Huzaifa ibn Yaman shi kuma ya rasu talatin da shida shekara ɗaya bayan rasuwar sai na Uthman ta yaya za su ta yaya za su yi baya zai baya da bayansa ya shiga nawa shekara uku kenan in shekara ɗan shekara uku zai gane wani abu ne za ka da waya ta dake daga hudaifa ba ba wannan ba wannan fa sama'u min hudaifa ya kadu ya kunu mustahila marasin ne banda shi ma kuma dama ko sai sabai ma duk marasin ne Muhammad ya riske su ma amma mursal ne waya da yake daga Abdullahi dan Abbas ba Muhammad da sauran sun yi magana cewa wannan dukkan mursala ce inda ya riske shi amma inda ya riske su Abu Hurairah ba daga wajen su to eh, saboda haka wannan kunga yadda littafi yake wato wallafa wallafi a Najeriya yana da wa- yana da wahala ba wallahi wannan lokaci da muke samu na dan kantarwa da kuma dan abin da muke na rubuce rubuce da kuma su shagula da muke da kuma zuwa je a nemi kuɗi wallahi za ka ji za ka ji kaman wato dutse ne a bayanka saboda yanda abin yake da wahala a dai yanayin sashen sa na Najeriya sai ga wasu sun gwamnati su kan kantarwa kawai ya fi sauki kawai kai shi kuma ilimi in baka wannan rubuce-rubucen to ba za ka yi ba za ka zama mai taƙiƙi ba kai yanzu kai makaranci ne kawai kai jama'un ne kawai da wuya ka zama ka zama ka zama ka shi kace ibnu isaimin kafin ya zo ya kantar yana maka sau tasiri irin wannan zaka yanzu ya bayar ya bayar ko da ka zo ka rubuta kusan tasirin ba wannan nasa kuma wallafa ce amma wai dan ka je karanta kai kai ka je ka duka karanta ba abin da zaka amfani da zaka karanta shekul Muhammad Awul Albani zari yana cewa yanzu lokacin da ta hakiki ma lokacin da ka ringa ba da karatu kamar tsari ba. Wannan duk an taɓa yi a baya, saboda haka yanzu ba a buƙatar wannan. Da dole kai hakikin ilimi. To kuma gaskiya a Najeriya da wahala. Yanzu wannan malam da za a zo ana karantawa yanzu shi cikin zama kawai ana karantawa zai ci cewa shi ma a gyara wannan. Amma kaga ban tsammanin ma akwai da taɓa ankara. Ko iya ankara amma dai ban tsammanin akwai da da ya an- ankara da ya san za a gyara a kan shi. Hudhaifa riwaya Hudhaifa yace akhadha da cewa akhadha al-ilma ya karbi ilimi daga wasu rikin sahabbai kuma Hudhaifa bai karbi ilimin sa ba inda yace yarwi ne da sai a ce to kaga wanda zai la yalzam in ce yana riwaya a isa mai isadi so kun ga yadda ilimi yake Ah, abubuwan suna da wahala sannan kuma gashi matsabo'i wanda mu masu kuɗin mu sun kiyarda su fada da kashe kuɗin su wajen buga littafi a samu rabobi masu yawa su dinga kashe kuɗin yana larabawa ke sun fi gane kawai a daga kawo sadaka da masallaci waye a gina a gina faɗaɗin da masallaci ka ka gobe a dawo shi kuma ka ga bada ba shi kullum za a za a koma neman kuɗi to shi kasa wannan shi ma ita ma factor ce A inda muna da su a ƙasar- a ƙasar nan kaga yana da sauki a kawo musu kowane shafi shi ba shafi bayan shafi a duba malami ya duba ya wannan kuma su ma malaman kuma ka rage musu a wato aiki na mutane na sulhun aure da waye ai malami na sulhun aure na zai iya wani wani tafi sulhun ai alƙalanci ko kusa alƙalanci daga cikin abin da ke- yake kashe ilimi ba a wurin malamai alƙazi ya zuwa ibn arabi na ji ko wani sanadin shi lokacin da ya je ya karba alƙalanci ake ana ganin kamar ma ai zai ai ilimin nasa zai bari amma an ce in ya gama alƙalancin baya bacci sai ya zo da da da haka ya tamama to aka ga an sha wuya kuma da yawa za ka ce suka ki karban alƙalanci sa Abu Hanifa amma musu tanya alƙalanci sun ki karba saboda sun san ilimin zai tafi haka ka ta bari yingin mutane eh yana da wahala ka rike kai zama ilimi Ah, ka ka samu barista yana zuwa kotu kuma yana aikin da gaske kuma wai kuma yana rubuce rubuce na addini ban ce maka wai yana karantarwa ba yana rubuce rubuce na addini dai zai wahala Eh, kamar yadda a cikin ma- ilimin musulunci kaga alƙazi ne kuma malami irin su ibn arabi yana da wahala alkali malami kuma mai rubutu ya da wahala ko su alkazi malamin irin su ibn arabu ana samun lokaci su fada abin da kaga ba ita idi sosai ba so babu lokaci to mu malamin Najeriya sai alkazi iya malamin Najeriya kusa haka muke malami dan Najeriya to gaskiya da wahala eh da wahala zama taqiqi wani taqiqi akwai wahala eh yanzu wasu abubuwan wallahi da na je sai nake ga to ai wannan wasu abubuwa ne da ni kai na wasu lokuta nan yan kwanakin nan na baya na nemi irin wani bahasin na manta cewa mai yarki da na sani yanzu kwanan nan babu zumi magana akan alƙabu da asabilu ba na rike hannu ba mu tauka ba mu kanta ba kwanan nan a nan to wallahi sai da na koma can ina wannan binciken jihar ta kafa kallon sai na ga shi ga bahasin ma ga shi ga shi a hannuna da na zo muku da shi ma mutane ba kun gani gashi na riga abin da na riga na tasiri na rubuta amma na ba manta ma kawai najeriya ma da allah tsare mu to sai mu al-imamul shafi'i imamul shafi'i sansa muhammad ibn idris shafi'i shekarun da yayi kusan ba su da yawa 54 kawai yayi a rayuwarsa amma ya bada ilimin da a duniyar musulunci yanzu ba wanda ya isa ya dabdala ba tare ba tare da wato imam shafi'i da minna akan sa ba hatta malamin sa kakkalmin da kuka ji na ce abdurrahman ibn mahdi ya ce wa haka a sallah ya ci gaba da imamu shafi'i addu'a saboda yadda ubangiji ya yi wa wanda mutum ya taufiki a rayuwarsa na mamakin wanda bawan Allah ne shekara hamsin da hudu ya zo da wannan abubuwa abin da ya zo da shi ba wai ba kaɗan ne ba taura ce ya kawo ilmiya kusan duk wasu fagage na ilimi za ka ga imamu shafi'i dan ban wani fagen shi yasa imamu shafi'i ce muhammad ibn idris shafi'i إمام طار اسمه في الآفاق أقول محمد بن إدريس الشافعي أقول محمد بن إدريس الحنظلي شين أبو حاتم كشيكما سنة سنة أما أنا الحنظلي وأنا الشافعي شي وأنا مطلبي ne yana da alaƙa da da manzan Allah imamun shugaba ne tsara smuhu fil afaqi wanda sunan sai ya kana da ko ina dan nahiyoyi washtaharat kuma sunan washtaharat khidmatuhu mujara washtaharat khidmatuhu lil'ilmi hidimansa ga ilimi sun shahara wal islami da kuma musulunci wata daga turatan jarida ya bar wato kayan gado da aka gada daga shi mai girma mutamaththilan fi ilmihi wanda wanda yana nuna maka ilimin sa alwasi mai fadi almuta'addid almajalat wanda yake ta ko ina kowane bangare babu shafi wa bi talamidi wa ashabi kuma zaka ga ilimin sa kuma wato almajiransa da sahabbansa wa fi talamiri wa sahabi al-aibatul kibar a cikin almajiran sahabbansa akwai manyan malamai alladina anarul bashariya wanda suka haskaka duniya baki da suka haskaka suka haskaka wato halittu baki daya bi ulumi da ilimin su wa uqulim da da hankalinsu da ubangiji ba su wa umma allafa da kuma wallafa wallafa su babu wani malami a cikin ayyukan a'imma da aka sani a duniya wanda manyan malaman hadisi suke dangantuwa zuwa ga mazhab dama yawan malaman hadisi wasu su wasa dangantuwa ga kowace mazhab babu wani malami da malaman hadisi suka mishi ladabi za ka ga kuma ba sa jin kankani a ce maka wannan babban malamin hadisi amma a wasu a ce maka shafi'i sai a shafi'i kusan duk manyan malaman hadisi za ka ga duk shafi'awa ne duk shafi'awa ne saboda su mazhabin shafi'a ba ta da makalkalin mazhaba da hadisi ya zo shi kenan ibn hajar al-asqalani as-suyuti su as-sakhawi su al-maqarizi gashi da a shafi'i al-baihaqi al-baihaqi yana cewa da ya ga dama ma ce kawo maza basu dai dan in awai yawan madda ce hadiqiya ya fa bi imam shafi'i amma yake yake da ya fita saboda wa minna da yake gari imam shafi'i na da shi a kansa su kasu imam muhammad sun iya da su fita daga danganta kasu ba ga imam shafi'i suna da sun ci gaba da dangata kansu da su imamu shafi sau da haka imamu shafi yana da nuna sosai a kan malamai sau da haka to kuma haka za ka samu kuma ya haibi ma'i kuma ya saki baki a kansa ya haibi ma'i ya saki baki a kan imamu shafi malamai sa cewa bai cutar da kowa ba sai kansa amma dan ka gane cewa wai dan ka ji malamin wani malamin ana rigima ne wannan kai na ruwanka kai ka ba da ilimin bana yake cewa wa ragama kulli zalika kuka ce wa ragama kuka ce wa ruguma da ana faɗa wa ragama kulli duk da haka asha hadha al-imam malam malami ya yayu ne wa huwa yabta'idu 'an al-adwa yana nesanta kanshi daga hayl daga wato haske na ganin mutane ko ya zama yana kan kanin labarai na al-adwa ya zama labaransa kawai ake faɗa wala yas'a li tasjil al-hudur fi kulli mawqifin baya yin gaggawa wajen ya zo ya samu makansa magoya baya a kowane mawkifinsa alfuzur shine wanda za su zama sun halarta sun zama sun suna halarce da mai shafi ya faɗa mai kaza wannan talibi na ne kaza kaza kaza kaza kaza ya je ya musu rijista ka tasdidi ya musu ya- wanda za su zo da sun zo ya musu rijista cewa wani ya zama talibi na babu shi baya wannan وقد تمنى ان ينت ko mutum ya zama ko ya ya da tafinsa ba duk ba duk ba duk babu shi wannan ba shine abin da ke hankoran ya samu ba آه وقد تمنى أن ينتشر علمه شيء إمام شافعي يا بورشما علم سيعدو دون أن ينسب شيء منه إليه ba tare da an dinga cewa Imam Shafi'i ya faɗa ba ilimin da yake ya san dai dan Allah ake yi kuma ya san wannan shine gaskiya to ya yadu amma ba dole sai an ce Imam Shafi'i ya faɗa ba kuma da yawa yanzu wasu daga cikin abubuwa ne da ake faɗa yanzu na ilimi da yawa wasu su asali in ka je karwa za ga a cikin risala sai ta kama asali yanzu rigima da ake na khabar wahid ko magana maganan kaza da kaza irin wannan da da hadisi mursal da waye da sauran nasu malama hadisi da fada asalan wanda ya fara mata ado imamu shafi na cin sada usul fiqh nan imamu shafi usul hadith nan muke kanta nautsal hadith imamu shafi يقول الربيع ابن سليمان المرادي بابن ادم مسلي wannan yana cewa dakhaltu ala shafi na shiga wurin shafi ko maridi yana mai da lafiya fasa'ala fasa'alani an ashabina sai tambaye mu akan akan dalibai faƙul sai ce inna ma ta kallamu haka ya zo a cikin ruwaya ma da ke cewa amma dai ya kamata ya zama ya ta kallamu na kun ji ba ka canza ba ka canza kai don kai tunaninka shi ne ta kallamu na ka canza mutum yadda rubuta sai ce inna ma inna ma ta kallamu sai suna dai maganganu faƙal li shafi'i sai imamu shafi'i ke cewa ma na zato ahadan qat ban taɓa munazara da wani ba alal ghalaba ne munazara da shi saboda rinjaye shi wa bi wuddi ni a so samu na أن جميع الخلق يتعلموا هذا الكتاب دكا هل تسنكو يوانا لتتفن دعوة يعني كتبه على أن لا ينسب إلي منه شيء daga baya kuma ya zama ka dinga danka ta mun komai ma ni su ne ko ya din su su rike su dinga danka ta danka ta ba kansu ni ba girma nake ne ba qala hada al kalam yawm al ahad ya fara magana ranar lahadi wa mata huwa yawm al khamis kuma da ranar alhamis ya da Allah mu haka muke ai da ranar ma wani kai wala mu ci addu'a wallahi abin da daban takaici Imamu Shafi'i kamar da nake faɗa mu kan mun da mina akan ni ba san adadin shi kashi ba da tsammanin zai sallade da ubangiji ya bashi ya ji lahira wallahi saboda duk wani fagage na ilimi wannan bawan Allah ya da minna akan akan wannan faga kuma shekara 54 kawai dudu kuma wani kaga duk wannan wato contribution da ya bayar na addini bai fara fara samu hasada ba a cikin malamai babban na Allah su ba ba a shabu shi ake cewa ya ya dinga cewa Allahumma amit amit Muhammad ibn Idris Shafi'i ba ya ka kashe shi ya zo masa dinnan wallahi zai zai zai samu mazhabin malikiya ta ta ta ta ta ritsa shi ya dinga mishi addu'a shine aka ce Imam Shafi'i da ji ana masa wannan addu'a sai zai na yin waƙan tamanna rijalu an amuta fa in amut fa tilka sabilu lasu fiha bi awhadi sai mutane suna cewa in mutu in mutu in mutu to ai ba ni ne zan ba ni kai zan mutu ba yana mutu a ce kwanaki shi ma sha biyu shi ba sai a ji addu'a eh amma dai muna musu addu'a mutanen kirki ne duka muna musu addu'a daga bayan haji su majuna dariya muna musu addu'a wanda ubangiji wanda za'ana ma fi qulub ma fi sudurihi ma fi qulubi ko sudurihi ma fi ma fi sudurihi min ghilli ubangiji na cewa sai mu cire abin da ke shi ke tsakanin su na na gilli mutanen kirki ne duka to amma abin da ke shiga nan ya shi shedan ya shiga to kai wannan na ganin wai wani abin imamu sha imamu malik za ta tsaya shi sai mi to galibin mazhab mazahib ba mazhab da take kusa da mazhab imamu malik mazhab imamu shafi ba da matsali shi sai mi ta ta tsaya shi amma haka dinga danta ba musu addan wayar haka haka haka ake dan malam malam malam suna rigima kai da ruwanka a shabu da hayar ana ana amfana da shi amma kuma yadda ma yanda ma shi ya yi hidima ma malikin shi a shafin ma ni a waje na imamu shafin ya yi hidima ma imam malik akan akan shi wannan dan shi ya tsaye da kafansa daga baya shi a shafin ya dinga rataya da imam malik daga baya sai mu tsaya a nan insha Allah wataƙila wata rana in mun samu dama za mu zo mu magana akan imamu shafi'i gaskiya dan uwana malam musa shi ne yake da wani ƙoƙarin ya dinga ɗaukan malamai haka yana musu daura yana yana daura akan abin da suka bayar amma da imamu shafi'i abin da ya wato abin da ya bayar a wannan addini gudunmawar da ya bayar ba karama ce ba aka ga ba makiya addini akwai wasu rubutu manya da suka ɗauka masu adawa da sunan manzo Allah akwai wanda ya ɗauke risala ta Imam Shafi gani yake in ya gama da risala ta Imam Shafi to ya gama da dukkan saboda Imam Shafi kusan duk waɗannan ilimin muka haka duk shi ya bude ya musu dan baya ya yanke musu cibi to wani ko sai zai dake musu ne Imam Ahmad yace an ya dake musu ne Imam Ahmad ya gama komi da hadisan ma ya gama ya gama Imam Ahmad ya gama shikenan ina Imam Ahmad babu tabun hadisi da kai nashi yawa wani kuma zai dauki bukhari da muslim wani kuma zai ya dauki azuhud wani kuma ya zo ce ai bulu kuma yadda suka je suka bude kamfani ma baki da na kero hadisi umar da abdullahi suna biyan kuɗi da waye duk dai saboda hadisan shahada suka addini da duk wannan kuma duk wannan ba duk mutum sai dai mutum ya fata maka lokaci dai zai iya gama da ai samu irinsa daga baya kuma abin da na ubangiji din ya tabbata su kuma nasu ya zama kun faya da Allah tabbatar da addininsa Allah tabbatar da addini tawassul Allahumma ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah ba ai wannan duka idan muka zo na son muka ce za mu yi updating timetable din ba za mu ma ba za mu ma kalli wannan shi sabon tafan ba da magana sai sai bayan kusan rabin watan don mai shiga Disamba. Insha Allah kuma litinin nan daga yau dai za mu sake katu sai sati mai zuwa kuma. Sati mai zuwa mun ga shi ma litinin zai iya yi wa gito in kuma zai yi ba sati bin da duka dai sai da saboda lahadi. Insha Allah saboda kusan yanda nake son in dinga bada katin ba na jin daɗi. Lokacin ba na samun shi sosai to amma kuma in aka ce ba a katin ba sai ka ga satin kuma baka ji daɗi ba. So dan yi haƙuri da abin da aka samu insha Allah. litinin talata laraba ba sai an zo ba insha Allah za mu shiga da wasu abubuwan kuma insha Allah ya saboda ladi da za mu ciwon biyan da za a yi dai koya zan yi dai zan yi matsi ya kai na dai a samu aikatun ba wai dan babu abin da ake bashi ba insha Allah